نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينظر مكي مجانا درن lahadi ne wanda ya daidai da daren takwas ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2008 sha biyar sha biyar a jiya mun yi kuskuren sanar da wata muka ce watan safar watan rabiul awwal ne jama'ar musulmi muna karatun littafin tamyizul musulmi na min alkafirin na al'imamul mujaddid abu muhammad usman ibn muhammad ibn fodi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba a jiya muka fara karatun wannan littafi a inda har muka kai idda malam ya kawo matsaloli guda takwas waɗanda ya ce waɗannan matsaloli su ne yadda ya karkasa littafin mun karanta matsala ta ɗaya har zuwa ta shida daga cikin waɗannan matsaloli a yau za mu tashi a alfirkatu sabi'a haka ne ko? alfirkatu sabi'a kashi na bakwai kashi na bakwai daga cikin karkasuwar mutane da shehu usmanu ya a cikin wannan littafi nashi su ne firqatu ahlil hadaf firqatu ahlil hadaf wa hum allazina dakhalu fil islam wa sahahu aqaidahum lakinnahum yusalluna bila wudu'in amdan lakinnahum la yusma'u minhum qawlul kufri كإنكار وجوب الوضوء وإنكار شيء مما علم مجيء الرسول به في الدين ضرورة ولا يرى منهم فعل الكفر كتعظيم الأحجار والأشجار بالذبح عندها أو صب العجين عليها وهذه الفرقة قد اختلف فيهم العلماء سواء كانوا من فرقة المستمعين أو من فرقة الطلبة أو من فرقة العلماء قال الجمهور إنهم مسلمون لكنهم فاسقون وقال بعض العلماء إنهم كافرون لأن فعل الصلاة بغير طهارة ردة وفي نسخة من الردة في رأيهم وقال السعد التفتازي التفتازاني في شرح العقائد إن من الردة فعل الصلاة بغير طهارة وهو ظاهر قول عبد الرحمن الأخضر في قوله ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر وقول الجمهور بأن ذلك معصية هو المعروف المعتمد الذي عليه العمل لكن لا ينبغي أن يختلف اثنان أن ذلك معصية وأن تلك الصلاة باطلة بالإجماع شهوة الفرقة السابعة الفرقة السابعة وتكشي نبكو إذا تنكر كسور متاني أولا قساتا مكوكما أيدا دنيا تكي فرقة أهل الحدث سنة ما سكري ina ma'anan masu kari waɗanda suke yin sallah ba tare da tsarki ba mutum ya yi tusa ko ya yi fitsari ko ya yi kashi ko yana da janaba sai sallah ba tare da ya tsarkake jikin shi ba wa humul na dakhalu fil islam waɗannan su ne waɗanda suka shiga addinin musulunci wa sahahu aqaidahum kuma suka inganta aƙidojinsu lakinnahum yusalluna bila wudu'in sai dai suna yin sallah ba tare da alwala ba amdan da gangan kuma suke yin sallah ba tare da alwala ba jama'a kun ji nau'i na takwas na bakwai mutane ne waɗanda suke sallah ba tare da tsarki ba amma fa waɗannan mutane sun shiga cikin addinin musulunci kuma suna da gyararriyar aƙida da imani sai dai in suka tashi sallah da gangan ba da larura ba da gangan sai su sallah ba tare da alwala ba lakinnahum la yusma'u minhum qaulul kufri sai dai ba a jin wasu maganganu na kafirci daga gare su ka inkari wujubil wudu'i kaman musun wajabcin alwala wa inkari shay'in mimma ulima maji'ur rasuli bihi fid dini da kuma musun wani abu daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama aka san ya zo da su a cikin addini darura ba a taɓa jin suna musun duk wani abu da ya tabbata daga manzon Allah ba ba sa yi ba a taɓa jin wata magana ta kafirci ba misali kamar su ce alwala ƙarya ce ba a taɓa jin sun yi haka ba wala yura minhum fi'lul kufri kuma ba a ganin aikin kafirci tattare da su ka ta'azimil ahjar kamar girmama duwatsu ba a ganin haka tattare da su wal ashjar da girmama bishiyoyi bizabhi indaha ta hanyar yin yanka a wurin da duwatsu suke don ganin girman dutse ko yin yanka a wurin wata bishiya don girmama ta aw sabbil ajini alaiha ko kuma zuba kullu a kanta وهذه الفرقة وهذه الفرقة wannan irin jama'a irin waɗannan mutanen kad ikhtalafa fihim ulama'u malamai sun yi saɓani game da su sawa'un kanu min firqatil mustami'in ko daga cikin jama'a masu jin wa'azi ne aka sami irin waɗannan malamai sun yi saɓani akwai jama'a da yake ba malamai bane masu jin wa'azi ne amma suna da gyararriya aƙida ba sa aiki ko magana kafirci sai dai kuma in suka tashi sallah suna yi ba alwala aw min firqati talaba ko kuma daga cikin ainihin jama'a ce ta ɗalibai ɗalibai ne masu neman ilimi suna da gyararriya aƙida ba a taɓa jin magana kafirci ko a ga aikin kafirci tattare da su ba sai dai suka tashi sallah sai su yi sallar da gangan babu ainihin alwala aw min firqatil ulama ko kuma ma daga cikin malamai ne malamai ne suna da gyararriya aqida da imani mai kyau ba a ji ba a ga aiki ko magana kafirci ta tare da su ba sai dai in suka tashi da gangan za su yi sallah sai su yi sallar da gangan ba tare da yin alwala ba ina hukuncin irin waɗannan ainihin mutanen malamai sun yi saɓani a kansu قال الجمهور mafi yawancin malamai suka ce innahum muslimuna waɗannan mutane musulmi ne lakinnahum fasiquna sai dai musulmin banza ne fasikai ne mutanen banza ne ba su da mutuncin addini shine ma'anar fasiki a cikin addini ko kun fahimci wannan da kyau jama'a ma'ana ku ji jama'a sun musulunta ba a kama su da wata magana ko wani aiki na kafirci ba alwalar ba sa yin ta amma sun yadda wajiba ce ba su ce ƙarya ba ce to me yasa ba sa yi ya danganci kuma dalili ko dai na shegantaka ko kuma na wani tawili amma dai sun yadda cewa wajiba ce to mafi yawancin malamai suka ce waɗannan mutane suna nan a musuluncinsu amma fasikai ne Waƙala ba'adul ulama'i amma wasu cikin malamai ku suka ce innahum kafiru na waɗannan kafirai ne me dalilin su sai su waɗannan malamai suka ce li'anna fi'ila salati bi ghairi tahara riddatun domin yin sallah ba tare da tsarki ba to ridda ce wa fi nuskatin a cikin wani bugu na daga cikin wannan littafi ko kuma na littafin da shehu yake ɗaukowa minar ridda ai yana daga cikin riddayin sallah ba tare da tsarki ba fi ra'ayihim a ganin waɗannan malamai wa qala sa'ad tiftazani al-imam sa'ad tiftazani ya faɗi fi sharh al-aqaid a cikin littafin shi mai suna sharh al-aqaid yace inna min ar-riddati fi'l as-salati bighairi taharatin yana daga cikin ayyukan ridda da ke fitar da mutum daga musulunci yin sallah ba tare da tsarki ba wa huwa zahiru qawli abdurrahman al-akhdari wannan ita ce zahirin magana al'imamu abdurrahman al-akhdari fi kaulihi da yake cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wanda diye salla da gangan ba tare da alwala ba to kafiri ne mai ahalari kenan jama'a kun ji sabanin da malamai suka yi amma da yake dan fodiyo muhakkiki ne yana yana tantancewa ba kawai zai kawo maka sabanin malamai ne ya ce maka ai sabanin malamai rahama ba ne wanda duk ka ɗauka ya yi a wannan shirme ne dole a tantance me daidai me ba daidai ba musulmi ne ba a kama shi da aikin kafirci ba balle maganar kafirci alwalar ya yadda wajibi ce amma shi baya yin alwala in zai sallah ko ya yi ta hakan nan ko ya yi taimama ko dai yaya amma dai shi baya yin alwala wannan mutumin kafiri ne mafiyancin malamai suka ce ba kafiri ba ne fasiki ne kaɗan daga malamai suka ce a'a wannan mutum kafiri ne domin yin sallah ba tare da alwala ba ko ba tare da tsarki ba da gangan to kafirci ne to sai ɗan fodiyo ya ce wa ƙaunar jumhuri بأن ذلك معصية هو المعروف المعتمد maganar da mafi yawancin malamai suka faɗi cewa yin sallah ba tare da alwala ba da gangan to saɓon Allah ne huwal ma'ruf wannan magana ita ce aka san cewa daidai ce al-mu'tamadu ita ce kuma abad dogaro allazi alaihi al'amal wadda malamai suke aiki da ita kuma suke fatawa da ita jama'a kun fahimta da kyau to lakin sai ya ce tare da haka kuma dan karkace au to hatin da dai basu kafirta ba ba komai sai dan fodiyo ya ce lakin sai dai yana da kyau ka sani lawan bagi an yakhtalifa sunani bai kamata mutane biyu su yi sabani ba anna zalika ma'asiyatun cewa wannan sabo ne lalle ko da aka ce fasikai ne su to ba ana halatta musu bane aikin da suke yi sabo ne su kuma fa fasikai ne wa anna tilka sala kuma ita wannan sallah da aka yi ta ba tare da tsarki ba batilatun bil ijma'i batacciya ce da haduwar malamai kun ji abubuwa guda uku su fasikai ne sallar batacciya ce sannan kuma suna da zunubi akan wannan aikin jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan matsala za ka yi mamaki yadda dan fodiyo ya ba da labarinta yanzu akwai musulmin da yake yin sallah ba tare da alwala ba da gangan na'am akwai su abin mamaki kuma sun fi yawa daga yankin kasar da shi dan sodiyon ya taso musamman bayan ya gama fada da wannan musibar sai kuma suka dawo ma suna danganta abin zuwa gare shi cewa ai su jikokin dan hodiyo ne dan hodiyo ya roƙa musu Allah Allah ya gaya mishi cewa ya yafe wa jikokin shi alwala su yi sallah ba tare da alwala ba jama'a ku duba yadda shedan ya iya randa bawul idan kuka zauna ba ku karantar da mutane ahlus sunna sai sun fi kowa bid'a Ya'yan malamai sai sun fi kowa shirka Ya'yan annabawa sai sun fi kowa kafirci in ba a karatu ku duba 'ya'ya ne da jikokin annabi ibrahim zankame a cikin makka sai suka zama zunzurutun mushrikai suna bautar gunki abin da aka kori ubansu saboda shi daga garinsu abin da aka ɗauki ubansu aka jefa a wuta saboda shi sai suka da suna bauta mishi me yasa saboda ba a raya su da ilimi don haka addu'ar annabi ibrahim ita ce mai wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika don haka ya ku ahlus sunna idan kuna son kada 'ya'yanku da jikokinku su yi ridda su zama arna to ku rinka ci gaba da addu'a da karantar da su akan Allah ya sa a samu malaman sunna da za su ci gaba da karantar da su in ba haka ba a duniya babu wanda ya fi marmaza ya lalace irin gyararre ka duba da kyau ka gani baƙar riga sai ta daɗe dauɗa ba ta bayyana jikinta ba farafa ko yan yaya sai ta bayyana don haka ahalus sunna ya fi saurin lalacewa in ba a gyara shi wajen karantar da shi aƙida da tauhidi jama'a don haka ahalus sunna kada a yi wasa lallai a bayyana shirka don mutane su guje ta lallai a yi bayanin tauhidi don mutane su yi shi a faɗi sunna ahli sunna ya yi ta ya aiki da ita a faɗi bid'a ahli sunna ya kyamace ta annabi ibrahim ba shi da addu'o'in da suka wuce waɗannan irin addu'o'in karanta suratul baqara karanta kuma surar shi a cikin alqur'ani suratul ibrahim me yake cewa cewa yake wa junubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah da ni da ‘ya'yana da jikoki da tattaɓa kunne Allah ka nesanta mu daga bautar gumaka sai ce inna hunna amlalna kafiran minan nasi gumaka sun batar da mutane da yawa me yasa annabi ibrahim yake roƙon Allah Allah ya nesanta shi da bautar gunki shi da ‘ya'yan shi da jikokin shi saboda akan gunki annabi ibrahim ya sha wahala shi ya kafe ba zai bauta gunki ba iyayen shi da kakannin shi kuma da shehunan gari sun ce lallai sai an yi bautar gunki wannan bid'a da kuke gani ya ku ahlus sunna in kuka yi sakaci game da ita sai ta yi rugurugu da ku sai ta rugurguza gidajenku sai ta rugurguza ƴaƴayenku dan fodiyo bai yi wa bid'a sassauci ba amma abin da ya faru jama'a ba kuma ƴaƴan dan fodiyo ne suka yi sakaci ba turawan mulkin mallaka ne suka yi makirci na musamman tun daga ingila suka zo suka karya tsarin da ya bar 'ya'yan shi a kai suka kashe duk wanda ya ƙi yadda ya lalata wannan tsari suka kori duk wanda ba su same shi a hannu ba sai ƙasa ta watse ta zama daga malaman bid'a sai azzalimai masu kwaɗayin turawa su naɗa su mulki sai turawa suka bi suka nan naɗa su amma da suka naɗa su sai suka kira su traditional rulers da suka naɗa musu waɗannan mukamai sai suka ce to daga yau an cire shari'ar musulunci an kawo mazhabar malikiya an cire harshen larabci an kawo harshen hausa to matakin farko kenan littattafan shehufa sai aka ce a tattara su gaba ɗaya jama'a lungu-lungu ka je ka karanta as-saqafatul arabiyya fi Nigeria Dr. Ali Abubakar babban alkalin musulunci dan Najeriya na farko da ya fara yin PhD ya digiri na uku a harshen Larabci to thesis din shi ne wannan sirkin tafawa balewa ne mutumin garin Bauchi ne ya yi zama a ƙasar Kano ya yi alƙalanci wannan thesis din shi ne sunan shi as-saqafatul arabiyya fi Najeriya ya ce haka aka rinka bi kwararo kwararo lungu lungu soro soro duk malamin da aka san yana da littafan dan hodiyo sai a je a kwace su da aka kwace su sai aka kwashe su sai aka tafi ingila da su me yasa dan in an bar littattafan to akwai sauran matsala an kashe miciji ba a datsa kan shi ba don haka sai suka suka kashe na kashewa suka watsa jama'ar da za su watsa waɗanda suka rage lalatattun aka naɗa azzalimai suka zama su ne sarakunan gargajiya malaman bid'a aka naɗa su su ne suka zama su ne malaman gwamnati su ne masu fatawa littattafan nan fodiyo fa aka kwashe su aka je aka zankame su a cambridge da oxford university aka saka su a cikin reference books littattafan da an tsare su ba wanda ya isa ya fita da su to daga baya ne sai aka da ana da turawa suka je suka yi karatun larabci sai suka gane littafi kaza da littafi kaza babu matsala don an dawo da wannan littafin najeriya shine suka rinka tsuntsuntar littattafan suna dawo da su bau'ul musalli littafin fiƙihu ne na abdullahi gwandu wannan kama ahalari yake ko ka karanta shi wannan fiƙihu ne matsalar ka ce kai da Allah amma duk abin da zai shafi aƙida duk abin da zai shafi bid'a duk abin da zai shafi sunna gwagwarmaya kafa gwamnati sai suka rike waɗannan littattafai to idan kun gane wannan jama'a wannan shine sirrin da ya faru kuka ga an wayi gari a ƙasar sai jikokin ɗan fodiyo suka fi kowa lalacewa in ba haka ba yaushe za a ce jama'a jikan ɗan hodiyo yana bikin kakan shi ya shekara 200 da yin jihadi da sai fashe da kuka ba biki zai ba amma sai suka hau doki suka yi ta sukuwa suna farin ciki suna hawan daushe aka dafa musu taliya da wake suka ci suka yi murna suka yi shagali gaba ɗayan bala'in da ya same su ma ba su san shi ba balle su ta kai ci wannan wannan irin bala'in jama'a ahalus sunnan najeriya na yanzu suna fuskantar shi malaman ahlus sunnan najeriya suna fuskantar shi 'ya'yan ahlus sunnan najeriya suna fuskantar shi me yasa yanzu ahlus sunna su suka dawo suna faɗa da aƙida ahlus sunna ba sa karantar da aƙida da sunan me su 'yan ƙungiya ne su ba ruwansu da mazhabin salaf su ba ruwansu da ƙur'ani da sunna su dai ƙungiya su dai malikiya idan aka ci gaba haka aka basu da wannan muguwar aƙidar nan da shekara hamsin sai sun koma duk abin da 'yan ɗariƙa suke sai sun koma fiye da haka ka je ka dubi 'yan ƙungiyar izala ɓangaren jos gaba ɗayansu sun zama 'yan ɗariƙa 'yan ƙungiyar izala jos gaba ɗayansu sun zama 'yan ɗariƙa sallas irin ta 'yan ɗariƙa ce aƙidarsu irin ta 'yan ɗariƙa ce tauhidinsu irin na 'yan ɗariƙa ko aurensu irin na 'yan ɗariƙa wandunansu irin na 'yan ɗariƙa rawanin 'yan ɗariƙa suke masallatansu irin masallatan 'yan ɗariƙa ne komai ya zama na 'yan ɗariƙa saboda mai saboda sun gura wuta sai sun yi fada da ahlus sunna sun koma baya sun zama 'yan ɗariƙa ba don komai ba saboda kyamar sunna sakin manhajin da aka taso a kai don haka ahlus sunna sunna da wadda take sunna mustahabbiya da sunna mu'akkada a tsaya a rike ta gam babu sassauci don yadda kake ɓoye naira dubu hamsin haka kake ɓoye naira ɗari biyar da ƙarama da babba ba wadda kake sassauci a kai yadda kake ba da muhimmanci game da ƙaramin yatsanka haka kake ba da muhimmanci game da babban saboda haka sunna a danke ta in ka gana cewa wannan sunna mustahabbiya ce wannan sunna mu'akkada ce a a kabli ce ta faru ko ba a ji dan a gane wacce za a yi wa kabli ko ba a ji wacce ce ba za a yi ba amma a wajen aiki duka ake yi kamar yadda kake kula da kwanan cin abincinka haka kake kula da ban ɗakinka haka ne ko ba haka ba yawa to saboda haka tunda duka naka ne sai kai don haka ya kai ahalin sunna kai ahalin sunna ne in ba kai ba duk duniya ba wanda yadda a ce mai ahalus sunna wannan mukami ne wasu kyamar shi suke yi Allah ya taimake mu don haka jama'a kun ji to me ya faru shehun musulunci alkalin shari'a abubakar mahamudu gumi ya taɓa samun kanshi a kwalejin ilimi ta garin maru da ke jihar zamfara a yanzu yana karantar da shari'ar musulunci aka samu aminu kano kuma ɗan siyasa shugaban jam'iyyar PRP kenan daga baya-baya in an koma da kuma shugaban jam'iyyar nefu shi kuma yana karantar da harshen turanci da education a wannan kwaleji sai Allah ya zuba wa waɗannan malamai guda biyu fahimta addinin musulunci sai zama limamin maru na wannan lokaci shi kuma baya yin alwala ranar juma'a sai ya hau kan mimbari an kira sallar juma'a zai fara hudu ba sai sako tun da masallacin ya shi ne kawai sai dangwali ƙasa sai buga taimama sai tashi ya ci gaba da hudu ba malam bakar gumi ya mai nasiha a ɓoye ya ƙi karɓe al'amari ya kai dai su aminu kano tun da dama su tuntuni 'yan siyasa ne shi kwaɗan siyasa dama ta fashe ne ko ta wargaji don haka ya ce to tun da har an wa mutumin nan nasiha yaƙi to daga yanzu ba sauran a sake bin shi sallah don haka suka keɓe suna sallar su sai kuma aka je aka kai ƙarar wurin sarkin musulmi abubakar na uku cewa sun raba kan musulmi don allah jama'a ku da musulmi suka ɓace liman baya alwala jama'a taimama ike yi kuma an yi mai nasiha ya ƙi gyarawa kuma an ƙibin shi sallah wai wanda ya ƙibin shi sallah yanzu shi ne ya laifi jama'a kuna fahimtar surar wannan rikici da yadda na fahimce shi ko kun fahimce shi yadda nake jin zafin ƙabiyar ko kuna ji liman ne liman ba fasto ba liman baya alwala malami ya ce mishi don me baya ya kasa kawo dalili aka yi mai nasiha ya ki karbe sai aka daina bin shi sallah sai kuma aka ce an raba kan musulmi wato su musulmi duk abin da suka kawo a karba don dai kai ya ci gaba a haɗe don haka da aminu kano da malam bakar gumi suka daina bin shi sallah da aka kai ƙarar wurin sarkin musulmi jama'a wannan magana fa da ake lokacin ba a samu mulkin kai ba tun ana ƙarƙashin gwamna lugga gwamna mai wandon ƙarfe don haka sarkin musulmi abubakar na uku ya rubuto takarda cewa ga wani malami an same shi a kwalejin ilimi ta garin maru ya kawo rikicin addini ya ce dole sai liman ya yi alwala laifin abubakar gumi kenan sardauna shine magatakarda wato shine sakataren sarkin musulmi a lokacin aka ba shi wasiƙa ya taso tun daga sakwato ya kai gwamnan turawa sardauna ya ɗauko wasiƙa sardauna kuma classmate ne ajinsu ɗaya da abubakar gumi don haka abokin shi ne sai ya tsaya a maru bakin hanya ne ya kira abubakar gumi ya nuna mai takarda ya ce kaga takardar da aka ce a kai ƙararka amma kakka damu muna tare da kai sai sardauna ya wuce kai takarda wurin rasdan wato gwamna na tura gwamna lugga gwamna mai wandan karfe aka je aka kai can kaduna gwamna mai wandan karfe ya karanta takarda da ya karanta takarda sai ce to sarkin musulmi ya taho da wannan malami a zo a zauna aka je aka taho da sarkin musulmi aka biya aka taho da aminu kano da malawa bakar gumi aka tafi da su kaduna aka je aka zauna a gidan rasdan da aka zauna sai aka ce to an taho da liman shi ma kai abubakar gumi kana jin turanci kai aminu kano kana jin turanci sardauna na jin turanci sarkin musulmi yana dan tabawa dan tabawa yake baya ji sosai yana dan tabawa to liman kuma duk baya ji liman baya ji aka zauna aka ce to yaya abu ya faru sardauna shine magatakardar sarkin musulmi ya tashi ya bayani da turanci tun da rasdan bature aka tashi aka yi jawabi da turanci don haka yanzu an kasa wa rasdan yadda matsalar take sai shi rasdan ya dubi shi abubakar gume ya ce kai da ka ce liman baya yin alwala me dalilinka sai ce in an zo za a yi sallah ne a idan jama'a yake tsugunawa yake taimama aka tambayi liman to liman sai an yi tafinta aka yi mishi tafinta liman haka ne ya ce awo haka na to kaga matsala ta faru haka na e so kai abubakar gumi kawo dalili mala abubakar gumi sai hikima bai tafi da bukhari ba don kaje da bukhari limaman kawai ne sa iya cewa na yahuduna sai je da ahalari da ya je da ahalari sai bude da ya bude ahalari sai karanta wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun sai aka fassara wa rasdan rasdan ya ce wa shi liman to liman ka ji abin da littafin ku ya ce kana da jawabi ya ce ba shi da jawabi to daga yau kaka kuma rasdan ya ja kunnen liman tidda liman ba shi da dalili kuma an kawo nasi karara liman ya ce haka ne kuma ba wani jawabi da zai na musu to karka kuma aka tashi aka sallami wannan ƙadiyya aka dawo da aka dawo sai liman ya ci gaba da liman ya ci gaba sai malawa bakar gumu bai gaji ba sai sake samun shi ya mishi nasiha da ya mishi nasiha sai ya ƙi ji shine sai aminu kano da malawa bakar gumu sai suka yanke shawara su rinka zama a gidansu suna yin sallah ranar juma'a sai su zauna su yi sallah a zahar haka tafiyar ta fara haka tafiyar ta fara haka tafiyar ta fara ana nan da aka tashi sai aka murda magana sai aka ce malamin nan da aka je rasdanye sulhu yanzu ya zo ya janye ya kafa masallaci a kofar gidan shi baya bin limamin gari don haka fitina yake so ya kawo da aka je aka koma sokoto aka gaya sarkin musulmi abubakar na uku aka dawo aka zo aka samu abubakar gumi sai aka ce an yi mishi transfer an koma da shi kano kafin ya isa kano an je an gaya wa sarkin kano cewa akwai wani fitinannen saurayi ya haɗa rikicin addini ne a maru don haka ka yi hankali da shi ya ce don haka kafin ya iso kano labarin shi ya iso jama'ar musulmi abin da nake so ku gane me laifin malam abubakar gumi ya yi aiki da ahalari ne a nan ahalari ne ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun yi aiki da maganar amma kun ga an taba samun lokacin da wannan maganar ta zama me ta zama laifi aiki da ita a ƙarƙashin wannan irin fitina malam bakar gumi ya rayu ya ainihin ci gaba da bayyana addini har Allah maɗaukakin sarki ya nufi addinin Allah zai bayyana wannan ka je ka samu littafin manufata wannan littafi tarihin malam bakar gumi ne daga bakin shi amma muna cewa mu 'ya'yan abubakar gumi ba mu yadda da littafin where i stand ba ba mu yadda da shi ba wannan na yahudawa ne amma na malam bakar gumi shine manufata ba don komai ba saboda littafin manufata harafi da harafi ne na malam bakar gumi amma where i stand to wannan makirci ne tsakanin shehunne na ɗariƙa da wasu tsofaffin sojoji aka haɗa aka ciccire abubuwan da malam bakar gumi ya fito ya bayyana gaskiyar abin da ya faru shine sai aka bi aka ciccire sai aka fassara shine sai aka sa wai wuya i stand don haka ba mu yadda da wuya i stand ba abin da muka yadda da shi shine littafin manufata na harshen hausa wanda shi ne daidai da hirar da malam tsigaye da malam abubakar mahamudu gumi harafi da harafi waɗannan abubuwan ina cewa littafin manufata ya kamata duk ahli sunnan najeriya ya karanta don ya shiga taitayin shi don ku san ina aka taso a ina ake yanzu kuma ina za a je don wani gani yake yi yadda ake yanzu haka ake shekara hamsin da ta wuce allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a kun ji wannan na ɗaya daga cikin matsalar da shehu ya tattauna ba ta da kyau amma har yau akwai mutanen da ba sa yin alwala suna yin sallah sai ce shehu ya roƙa musu Allah ya kiyaye alfirqatu samina kashi na takwas firqatul juhali su ne jahilai to waɗannan jama'a jahilai tunda kun ga an yi magana jahiliya ran nan za ku fi fahimtar matsalar waɗannan matsalar jahilai to ita ce matsalar da ta cinye littafin nan gaba ɗaya har zuwa dab da ƙarshen shi suwaye waɗannan jahilai allazina dakhalu fil islam su sun shiga musulunci lakinnahum lam yafhamu ma tatawaqqafu sihhatul imani ala fahmihi sai dai duk abin da yake sharaɗi ne wanda imani ba zai inganta ba sai an fahimce shi to su gaba ɗaya ba su fahimci wannan ba kun gane jama'a duk abin da ba zai yi imani ya zama imani ba sai an fahimce shi ko to su ba su fahimce shi ba ba su fahimci imani ba kenan walam yashummu littaqlid ra'ihatan su gargajiya ma ba su shanshana gargajiya ba fadlan an dalili balle dalili ma'ana su waɗannan baƙaƙen jahilai ne waɗanda abin da suke yi ma ba wai ‘yan inna wajen na'a ba a na ba ne a'a su suka ɓatar da kansu da kansu ba wanda ya ɓatar da su ku fahimci magana da yake yi ya ce walam ya shimmu littaƙalidi ra'ihatan ba su shanshani ƙanshi ko warin taƙalidanci ba ko kaɗan ma'ana su ba kowa suke bi ba ma a jahilcin nasu fadlan anid dalili balle ma ka ce suna da dalili wato matakai uku ne jama'a matakin farko a cikin addinin musulunci shine ka bi dalili idan baka kai malami da za ka bi dalili ba sai ka samu wani malami ya maka fatawa sai ka aiki da fatawan malami to kar ka taba gaza haka in ka kai mataki na uku fa kai ba malami ba kai ba wanda malami yawa fatawa ba to a ina ka samu a'a kawai kana yi ne yadda ka ga dama to wannan shine bakin jahili to su ne waɗannan nau'i na takwas su yanzu ba maganar dalili ake ba ta kalidancin ma ba su da kowa gargajiyar ma inna wajadna a ba a naɗin masu ba sa faɗinta su su ne ɓatattun kansu da kansu sai ce bal yantiqu na bi kalimatai shahada sai dai suna furuci da kalmar shahada suna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah min ghairi i'tiqadin sahihin ba tare da ingantacciyar aqida ba li'annahum la yata'allamuna don su ba sa koyon ilimi wala yas'aluna al-ulama'a ba sa tambayan malamai wala ya haduruna majalisahum ba sa zuwa idda malamai ke zama suna wa'azi li adam itina'ihim bidhalika saboda rashin damuwarsu da haka jama'a ina son ku gane duk rikicin da ake a Najeriya a yanzu wanda masu zafin kafirta mutane da masu sauki da ba sa son a kafirta mutane suka rude akan waɗannan ne fa babu wani wanda yake shakka akan cewa duk wanda ya ce an saukar da salatul fati ga kudubul bakari kowa yadda wannan arne ne ba a shakka game da haka amma ina matsala take ita ce wannan tsoho wanda gashi nan a zaune shi dai bai yi imani da wannan maganar ba amma kuma ya ce waɗannan malaman shi ne kaga ya rikita ka su yake bi sallah in za a ɗaura wa 'yan shi aure su yake kira su ne limamai da idi wurinsu zai je sallah in ana maulidi wurinsu zai je zauna amma aƙidar da suke da ita shi ma bai santa ba balle ya ƙudurce ta wadda da ita ne su malaman suka zama kafirai to shi wannan yanzu yaya za ka ka iya kafirta shi amma sai malam ya fassara maka fakajiyar da yake faɗin kalmar shahada yake kawai bai da aƙida ingantacciya don me baya koyon ilimi baya tambayar malamai baya zuwa wurin wa'azi me yasa saboda bai damu da waɗannan abubuwan ba gaba ɗaya addini dai kawai zai yi abin shi yadda ya ga dama sai malam sai ya ce to yanzu ina matsayin waɗannan sai ce fa haula ikafiruna fi ma bainahum wa baina rabbihim bil ijma'i waɗannan in ana magana hukunci tsakanin su da Allah ne to su da Allah waɗannan kafirai ne tsakanin su da Allah waɗannan kafirai ne ba musulmi ba ne sawa'un kanu min allazina yaghtasiluna min aljanaba wa yatawadda'una lis-salati amla duk hukuncin ɗaya ne ko suna daga cikin masu yin wankan janaba ko suna daga cikin masu yin alwala in za su yi sallah ko ko ba sa wankan janaba ba sa alwala duk hukuncin ɗaya ne waɗannan tsakaninsu da Allah hukuncin tsakaninsu da Allah a wurin Allah waɗannan kafirai ne وهم الذين أورد حكمهم الشيخ السنوسي في شرح الوسطى waɗannan su ne wani babban malami mai suna a shehu sanusi a cikin littafin shi mai suna sharhul wusta ya gawo bayanin hukuncin su haisu ƙala ga abin da ya ce su ilan fuqaha an tambayi malaman fiƙihu bijayata wato a garin jaya garin jaya shine bijayata sai shehu ya ce ismu balda sunan wani gari ne an tambayi malamai a ƙasar ko a garin jayatu wa gairuhum da waɗansu malaman min al'a'imma daga cikin limaman fiƙihu fi awa'ili hadal ƙarni a farkon wannan ƙarni a farkon ƙarnin da shehu yake magana au qablahu ko kuma ainihin kafin wannan zamani biyasirin da ɗan lokaci kaɗan ko dai farkon ƙarnin ko kuma kafin farkon ƙarnin aka ce an shaksin game da mutumin da yantuku bi kalimatai shahada yana faɗin la ilaha illallah wa yusalli wa yahujju yana sallah yana hajji wa yaf'alu kaza wa yaf'alu kaza yana aikata kaza da kaza yana zakka yana hajji yana azumi lakin inna ma ya'ti bi mujarradi suwaril aqwali sai dai waɗannan kalmomi da yake zuwa da su na la ilaha illallahu mujarradin kalmomin kawai da maganganun ne yake faɗi wal a'mali da ayyukan sallah ma yin ta kawai yake faqat ala hasabi ma yaran nasu yaquluna wa ya'maluna gwargwadon yadda ya ga mutane na faɗi ko kuma gwargwadon yadda ya ga mutane na aikatawa jama'a mun gane zaka samu wani yana azumi yana faɗin kalmar shahada an ka nemi bayanin kalmar shahada babu bayanin azumi babu bayanin zakka babu amma duk yana yi hatta innahu la yantiqu ko hatta innahu la yantiqa bi kalimatai shahada har ma yana faɗin kalmomin shahada sai dai wala ya fahamu laha ma'anan bai san ma'anarta ba wala yadri ma'ana la ilaha illallah bai san ma'anar la ilaha illallah ba wala ma'anar rasul bai san ma'anar manzon Allah ba wa bil jumla kai a takaice dai fala yadri min kalimatai shahada ma usbita wala ma nufiya a cikin kalmar shahada bai san me aka kore ba me aka tabbatar kalmar shahada ta kore duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba ta tabbatar da bauta ga Allah shi kadai to shi wannan yana faɗin ta amma bai ma san haka ba bai san cewa shin Allah ake tabbatarwa da bauta ake rusa sauran ko kwaya ake ba wa rubbama tawahama anna ar-rasul alaihi salatu wassalam nazirul ilahi mai yiwa ma wannan jahilin ya rinka ɗauka cewa manzon Allah daidai suke da Allah lamma ra'ahu lazima zikiri yayin da ya ga cewa duk sanda aka ambaci man Allah sai an ambaci manzon Allah ma'ahu fi kalimatai shahada yayin da ya ga duk sanda aka ambaci Allah to lazimi za a ambaci manzon Allah a wajen kalmar shahada wa fi kasirin min almawadi da kuma wurare da yawa daga cikin wuraren akwai mai jama'a akwai kiran sallah akwai tahiya to bai yiwa saboda bakin jahilci shi bai ma san me manzon Allah ba mai yiwa ma jahilcin shi ya kai yana ɗauka da manzan Allah da Allah duk ɗaya ne tun da ya ga duk sadda aka faɗi manzan Allah a duk sadda aka faɗi Allah sai an faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to tambayar jama'a ita ce fa hal yantafi hadha ash-shakhs bima sadara minhu min suwar al-aqwali yanzu wannan mutumi irin kalmomin da yake faɗi na la ilaha illallah ko za su amfane shi walfi'ili da ayyukan da yake na azumi da sallah za su amfane shi wa yasduqu alaihi haqiqatul imani kuma shin haƙiƙanin kalmar mumini za ta gaskata akan shi za a ce wannan mutumin ya yarda da Allah fi ma bainahu wa bainallahi tsakanin shi da Allah tukuna ma'ana yanzu ba ana maganan malamai su dube shi tsakanin su da yadda suke ganin shi ba a wurin Allah yanzu Allah ya karɓi wannan a matsayin mumini musulmi amla ko ko Allah bai karbe shi a matsayin musulmi ba fa ajabu sai waɗancan malamai da limamai suka ba da ansa kulluhum gaba ɗayansu suka ce me bi anna misla hadha la yudrabu lahu fil imani bi nasibin ai irin wannan ba shi da rabon komai a cikin imani ba ana magana wai mumini bane ma in an tashi rabon gado na imani a musulmi to shi wannan bai da rabo ثم قال الشيخ السنوسي بعد ذلك to bayan wannan jawabi da waccan amsar fatawa ko sai kuma babban malami sanusi ya ce qultu shi malam sanusi sai ya ce wa hadha alladhi aftau bihi fi haqqi hadha shakhsi wannan fatawa da malaman nan suka bayar game da matsayin wancan mutumi cewa yana faɗin la ilaha illallah bai san ma'anarta ba yana sallah yana azumi amma duk da kayayyaki kamar yadda mutane suke yi aka ce to wannan mutum ba mumini ba ne sai malam ya ce wannan irin fatawar wa man kana ala halatihi da duk mutumin da ya zama yana irin wannan halin jaliyun wannan fatawa a sarari take fi ghayatil jala kuma ta kai matuƙa wajen fitowa sarari la yanbaghi an yakhtalifa fihi sunani bai kamata ma mutum biyu su sabani akan ta ba lallai wannan ba mumini bane wa amma niza'ul ulama'i to amma sabani ko jayayyar da malamai suka yi fi ikhtilafihim fi man arafa madlula shahadataini jama'a kun ji wancan shi bai san abin da la ilaha illallah take nufi ba amma sabanin da malamai suka yi game da wanda ya san menene la ilaha illallah take nufi wajazama bima tadammanatahu min aqaidit tauhidi kuma ya kudurce ya yadda da saƙon da la ilaha illallah take ɗauke da shi na ainihin wato cewa lallai tana tabbatar da tauhidi min ghairi taraddudin ba tare da wata shakka ba ya yadda dan ya san saƙon illa anna mujiba jazmihi bi zalika taqlid sai dai kuma hanyar da ya biya iya yanke cewa lallai ma'anar la ilaha illallah kaza ce to ba hanya ce ta ilimi ba ta kalidanci ne ya gada ne kawai ya ji ne ya gamsu a haka huwa mujarradu an nash'ati baina qaumin mu'minina kadai ya taso tsakanin mutane ne da suke masu tsantsar imani sai zan shi ma yayi imani da la ilaha illallah min ghairi an ya'rifa burhanan ala zalika aslan ba tare da ya san wasu hujjoji ko dalilai tun asali a ƙarƙashin wannan ainihin abu da yadda da shi ba jama'a kun fahimci wannan da ake magana na biyu na farko fa ana maganar baƙin jahilin da shi ba ta ƙalidanci yake da kowa ba ya girma kuma cikin baƙaƙen jahilai a haka ya taso amma wannan ana maganar jahili ne amma sai ya taso tsakanin mutane masu kyakkyawa aƙida saboda yana jin abin da suke faɗi duk sai ya amince amma in an ce me hujja bai da ita amma abin da ya amince da shi ɗin daidai ne wal khilafu fi sihhati imani hadha huwa al khilafu al ma'ruf fi sihhati at taqlid kun ji fatawa irin ta malamai sai ce sabanin da malamai suka yi game da ingancin irin wannan mutumin shine sabanin da suka yi wanda yake sananne ne game da ina ingancin takalidanci a aƙida malaman fikihu sun yadda da dukkan malaman duniya ba tare da saɓani ba cewa mutumin da ba malami ba bai kai martaba ta malami ba ba mujtahidi ba bai kai martaban mujtahidi ba ya halatta mishi ya je tambayi malami ala gafata malam ya ake sallah azhar malam ya kwatanta mai sallah azhar ya tashi ya aikata malam ya gani daidai ya ce to ka je ka ci gaba da sallah wannan malamai sun yarda da cewa wannan yayi sallar shi ta yi ko kun fahimta jama'a da za a tambaye shi me farillan sallah ice ban sani ba me rukunan sallah ban sani ba me musahabai ban sani ba amma sallan yana binta daidai yadda malami ya karantar da shi malamai sun yadda sallar shi ta yi ma'ana kenan wanda bai kai martaba ta mujtahidi ko malami da zai iya binciko hujjoji da kanshi ba malamai sun yadda yayi ta kalidanci a fiqhu to sabanin shine ko a aqida an yadda da haka ko ba a yadda ba ‘yan kaɗan cikin malamai suka ce an yadda da taƙalidanci a aƙida to yanzu waɗanda suka ce an yadda da taƙalidanci a aƙida a wurinsu wannan mumini ne wanda ake magana a kan shi amma mafi yawancin malamai suka ce a'a aƙida ba a taƙalidanci dole ne kowa ya san Allah kuma ya bauta wa Allah a bisa ilimi dangane da aƙida wannan maganar ita kuma ta hukunta kenan wannan mutumin shi ma ba mumini ba ne to wace magana ce ingantacciya cikin biyun ingantacciyar magana ita ce maganar mafiyancin malamai cewa dangane da takalidanci ya halatta a fiƙihu ga wanda bai kai martaban malanta ba amma takalidanci bai halatta ba a cikin aƙida domin allah cewa ya fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani a bisa sani da ilimi da bayanai dalla-dalla ake kudurta aƙida jama'a don haka kuwa ga aƙida ba ta buƙatar dogon sharhi ayoyin aƙida hadisan aƙida in ba dan da jahamiya da khawarija da mu'tazila suka kawo rudani ba ba su buƙatar dogon sharhi don bayanin shine Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya ka yadda haka eh to sai me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne babu wani in ba shi ba shikenan waɗannan su ne abubuwa muhimmai waɗanda ake so ka samu a ɓangaren tauhidi sai abubuwan da suka shafi aƙida yaddarka da kaza yaddarka da kaza ani ana kawo maka dalilai na ƙur'ani da sunna don haka jama'a aƙida ba a taƙalidanci ko kun gane jama'a don haka wannan maganar abin da take nunawa daga ƙarshe shine mutumin da ya samu kanshi a tsakanin ahalus sunna masu kyakkyawar aƙida shi ma ya tashi da kyakkyawar aƙida wannan mutumin har yanzu imanin shi bai inganta ba sai ya je ya koyi imani da dalilai ina fata an gane amma yanzu da za ka tashi cikin malamai ko masana da suka iya kyakkyawar sallah sai suka koya maka sallar sai ka ci gaba da Abdullahi dan Umar take kai da komowa a fasli na farko na daga wannan maganar fasli na farko na daga wannan maganar in kuka duba maganar ta yi fasli biyu mutumin da yake jahili ne duk abin da yake ba ta ƙalidanci yake da kowa ba balle ilimi to ibnu umar ya yi maganganu waɗanda malam zai zo ya kawo mana su ya ce duk maganganun da ibn umar ya yayi ne akan wancan na farko wa amma hukumuhum fi mu'amalatihim fi zahiri hukumi shar'i misli munakahatihim wa akli ma zabahu wa salati alaihim idza matu wa dafnihim fi maqabir almuslimina fa fi zalika tafsilun jama'a wannan karatun yana warware mana mafiyancin rigingimin da muke fama da shi fa musamman mu ahli sunna shine in ka ce wani kafiri ne sai a ce a'a wanan in ka ce sai wani ya dubi abin yayi nauyi ya kamata mu natsu da kyau mu fahimci karatun nan yanzu irin waɗannan tsofaffi da ba su ne malaman tijjaniya ba ba su ne malaman kadiriya ba tsofaffi ne waɗanda asalinsu su ba malamai ba ne ma jahilai ne ina ma'anar jahilai ba su san ilimi ba kuma ba masu neman ilimi ba ne muka ji cewa sun taso tsakanin al'ummar da suke masana tauhidi da aƙida sai suka ƙudurta irin tauhidi da aƙidar waɗannan mutane muka ji cewa imaninsu bai inganta ba to cewa imani bai inganta ba akan matsalar da ake magana kenan ba ana magana akan asalin musuluncinsu ba ne yanzu a zahirin musulunci shine suna faɗin kalmar shahada suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji an ga musulunci amma abin da ake magana yaya aƙidarsu tsakanin su da Allah na farko kaje ce tsakanin su da Allah waɗannan mutanen a yadda suke to ba musulmi ba ne amma yanzu abin da ake magana to tun da ba musulmi ba ne a tsakanin su da Allah wani hukunci za a ba su dangane da matsayin imani sai malam ya ce ai game da imani ba ma a maganar rabonsu game da imani don yanzu musuluncinsu ma tsakaninsu da Allah an tabbatar da cewa ba musulunci ba ne amma matsalar da ake maka anan ita ce abin da ya shafi zuci ya sha bamban da abin da ya bayyana a gaɓoɓi gaɓar bakinsu tana faɗin kalmar shahada sannan suna sallah suna azumi suna zaka suna hajji wanda da ya dube su me ya gani musulmi to yanzu kenan hukuncin tsakanin kai da su a haka za ka kalle su a me a musulmi amma hakika in aka bincike su tsakanin su da Allah kuma fa ba musulmi ba ne to yanzu abin da ake magana idan ka ɗauke su a musulmi saboda zahirin abin da ya bayyana amma saboda fatawaccen da ka ji a baya ko ya halatta ka auri ya mai irin wannan tarbiyyar ko ya halatta ka auri yar mai wannan tarbiyyar ya ɗaura maka aure ko ya halatta in yi yanka ka ci ko ya halatta ya ainihin mutu a yi mishi sallah ko a rufe shi a makabartar musulmi shine sai malam yake cewa wa ma hukumuhum fi mu'amalatihim dangane da hukuncin mu'amala da su fi zahiri hukumin shar'i kun gani ko a zahirin hukuncin shari'a misli munakahatihim kamar auratayya da su ko za a auri irin su wa akli ma zabahu da kuma cin abin da suka yanka wassalati alaihim da kuma yi musu sallah idza matu in suka mutu wa dafnihim fi maqabiril muslimina da rufe su a makabartan musulmi fa fi zalika tafsilu mana yace akwai bayanai dangane da haka gashi man zahara kufruhu minhum shehu yace daga cikin irin waɗannan mutane wanda kafircin shi ya bayyana daga cikin su ta yaya kafircin zai bayyana sai yace bi bahasin ta hanyar bincike sai ka bincike shi ko kun gane ko ka yi bincike a kan shi sai kaga kafirci ya bayyana au bidunihi ko kuma ba tare da bincike ba haka siddan sai kafircin shi ya bayyana to amarnahu ba sai mu ce mishi ya tuba ya musulunta wa ta'allum kuma ya koyi tauhidi mai kyau fa in fa'ala in ya aikata haka fa wadihun al'amarin shi ya zama a sarari ya zama ne kenan musulmi jama'a kuna fahimtar magana kuwa irin wannan mutumin in ya bayyana ko muka bincika muka gano sai mu ce mishi to shi kenan in kafirci ya bayyana sai mu ce ya tuba in ya tuba ya ci gaba da koyon tauhidi da ilimi yana na ya zama musulmi wa illa in ko ba haka ba fa tarakna mu'amalatahu sai mu bar mu'amala da shi mu'amalar ne waɗancan mu'amalar da ya faɗi a sama da makamantansu ba za mu ci yankan shi ba ba za mu auri ya a wurin shi ba ba kuma za mu auri yadda take da irin wannan ba in ya mutu ba za mu yi mishi sallah ba ba za mu rufe shi a makabartar musulmi ba amma ku ji fa ba wai yadda ka gan shi a haka ba sai in ya bayyana dan abin da ka gani tattare da shi ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yi sallah ya yi azumi ya yi zaka ya yi hajji amma kuma da ka tashi sai kai bincike a kan shi sai ka gano kafirci a cikin aƙidar shi ka ji yadda za ka mu'amalance shi a nemi ya tuba amma sai zama a'a tun ba ka yi bincike ba sai kafircin shi ya bayyana ka ganin ma ba za ka yi mu'amala da shi ba to amma jama'a idan ba bincike kai ba kuma bai bayyana ba a me za ka ɗauke shi a musulmi za ka ɗauke shi idan ya mutu za a je a mai sallah in kai ɗan shi ne za ka ci gadon shi za ka auri a wurin shi yar da ka same ta irin wannan halin kana son ta zaka aure ta dan me baka bincika ba al'amari kuma bai bayyana ba dan haka sai a sai a tsaye da su a matsayin me a matsayin musulmi jama'a wannan shine matsayin mu ga mafi yawancin jahilan nan da ake gani na Najeriya dan haka ya ku jahilan Najeriya sadda muke cewa yan ɗariƙa kafirai ne to ba da ku ake ba a daina gayyatar ku a faɗan waɗannan shehunan da ke da wannan muguwar aƙidar ta ɗariƙa su ne 'yan ɗariƙa ku ba 'yan ɗariƙa ba ne ku sunanku jahilai sunanku jahilai ina fata an gane don haka mu'amalarmu da ku mu'amalar musulmi ne aƙida kyakkyawa ce da musulmi jahili in ka samu kanka a halin bukata kai mu'amala da su ka yi in baka samu kanka ba fa ka saka kanka a cikin rikici ina fata an gane ina ma'anar wannan maganar kenan idan ka tsaya a ƙauye za ka yi sallah baka cewa to waɗannan jahilai yaya aƙida su take bi su sallah idan ka zo bin su sallah sai ka ga ba su iya sallah ba to yanzu me abin yi sai ka sake sallar ka har yanzu ba su zama kafirai ba jahilcin ne ja ba su iya sallah ba amma an kazo bin su sallah sun yi sallolin tsab an yi sallah sallah ta yi in ka zo ka samu mahauci a garin ba za ka ce waye yanka ba tun da dai suwa ka gani a garin musulmi musulmi kuma da sunan Allah yake yanka musulmi baya cin jaki musulmi baya cin kare musulmi baya cin mushe don haka ka ga mai balangu ko mai kaza sai ka siya ka ci ka tafi ina fatar kun gane jama'a sai a yi mu'amala da su tun da ba mu yi bincike ba kuma al'amari bai bayyana gare mu ba shehu fa zai faɗi yadda za a yi binciken kai shiru shehu mu haƙiƙi ne komai yana kai ka dalla dalla sai ce wa man lam yazhar kufruhu minhum wanda kuwa kafircin su kafircin shi daga cikin su bai bayyana ba lakin zahara lana min aqwalihi wa af'alihi sai dai daga cikin zantutukan shi da ayyukan shi sai al'amari ya bayyana gare mu ma ya dullu ala annal ghaliba alaihi jahal maganganun shi sai suka nuna cewa jahili ne ayyukan sai suka nuna cewa jahili ne misali ka tsaya ba ka sai nama a wurin shi mahauci ne a ƙauye duk ƙauyen musulmi ne sai gaji ya ce na rantse da kwaran kwatsa can sai banko ashar can sai ka ji wani a garin ya ce da rawanin sarkin musulmi ba zan je ba kaga a nan ka ji ayyuka ka ga maganganu kai waɗanda na nuna jahilci ya yi galaba akan irin waɗannan mutanen ko allazi yu'addi ilal kufri wanda irin wannan jahilcin yana kaiwa zuwa ga kafirci fa mu'amalatuna ma'ahu ala ahadi qawlaini to ya za mu mu'amala da irin wannan don kun ga ku ji jama'a wancan ana maganar wanda bai bayyana ba to nan ku ana cewa ne sai ka gano cewa jahilci ne ya kai shi yake wasu maganganu ko ayyuka waɗanda maganganun da ayyukan ba su tabbata kafirci ba jama'a don kaji musulmi ya ce na rantse da raunin sarkin musulmi ba za ka yi saurin kafirta shi ba ba za ka yi saurin kafirta shi ba amma ita magana tana kaiwa ga kafirci amma ba za ka yi saurin kafirta shi ba don me za ka fahimci me jahilci ne ya galaba a kan shi kamar yadda farko farkon musulunta sayyid na umar wata ran sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji shi yana cewa na rantse da ubana sai manzon Allah ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma ya shiru wannan hadisi ne sahihi muslim ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kafirta Umar ba anan me yasa ya lura cewa sayyidina Umar jahilci ne ya galaba akan shi dan haka sai annabi ya faɗi mecece kafarar wanda duk ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba ya ce la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah ba tana nufin wai ya dawo musulunci bane a'a wannan ita ce kafarar rantsuwa da mutulmiye da wani abu wanda ba Allah ba sai faɗi la ilaha illallah wannan kenan to idan har muka gane cewa wannan fa har yanzu bai kafirta ba sai dai irin wannan aiki da maganganu za su iya kai shi ga kafirci to yaya mu'amalar mu za ta zama sai shehu ya ce muna da hanyoyi guda biyu alqaulul awwalu maganar farko an na'tamida ala zahiri islamihi sai mu dogara da zahirin musuluncin nan nashi da muka gani fanu'amilu ma'ahu sai mu ci gaba da mu'amala da shi ko kun gane jama'a duk da mun ji ya rantsuwa ya ce na rantse da tannatsa wannan ya ce na rantse da rawanin sarkin musulmi can kuma sai ka hangi wani ya durkusa yana gaisuwa amma duk sai ka fahimci waɗannan jahilci ne galaba a kansu to fatawar farko ta malamai ita ce sai mu bar waɗannan mutane suna nan a musulminsu amma jahilci ne ya gallabe su sai mu ci gaba da duk mu'amalar da ake da musulmi a zahiri wa hadha huwa al-ma'rufu wannan magana ita ce sananniya a wurin malamai al-mu'tamadu alladhi alayhi al-amal wadda kuma malamai suka dogara da ita kuma suke ainihin aiki da ita jama'a kun ji wannan ko ba ku ji ba kun ji yanzu kaga ashe ahlus sunna suka je wa'azi kauye matsala ta zama mai sauki kenan za su bi limamin ƙauyen za su ci yankan shi idan kai wa'azi suka ji daɗi suka ce to ala gafata malam bari mu yanka maka zabi su je su yanko su kawo ka ci in suka ji daɗi suka ce to ala gafata malam za mu baka ya sai a tare a ɗaura aure ka karɓa a hannunsu sai kai mu'amala da su a zahirin abin da ya bayyana sauran waɗannan abubuwa da ka ji ka gani kuma fa sai ka ɗauka jahilci ne ya galaba a kansu yanzu kun ga a ƙarƙashin haka mafi yawancin musulmin najeriya suna nan a musulmin su kenan sai dai waɗanda suka samu kansu a wannan halin sai ka ce musulmi ne amma jahilci ya yi galaba a kansu ashe a ƙarƙashin haka kun ga za mu mu'amala da yawa daga cikin su kenan ko kun gane jama'a to alqaulus sani magana ta biyu an nubahisahu sai mu zauna mu bincike shi shi mai wannan irin abu wa kaifiyatu bahsihi to yadda za a bincike shi kuma yaya an nu bayyana lahu arkanal imani wal islam sai mu bayyana mishi rukunan imani guda shida mu bayyana mai rukunan musulunci guda biyar fa naqulu lahu sannan sai mu ce da shi hal anta ala hadha kana kan wannan aqidar ka yadda da la ilaha illallah ka yadda da sallah da azumi da zakka da hajji in yace eh ka yadda da Allah eh ka yadda da manzani eh ka yadda da littafai eh da ranar lahira eh mala'iku fa ka yadda da su eh littattafan annabawa fa ka yadda da su eh sai mu ce ka yadda da wannan au anta musaddiqun bi hadha ko ka gaskata waɗannan abubuwan fa in qala na'am in yace i kafa wannan ya isar dan haka hatta durkusan da kaga yayi da rawani na sarkin musulmi da ya rantse da shi duk yana nan a musulmi kafa a'ani lil hukumi bi islamihi shehu ya ce ina nufin wannan cewa ya yarda da rukunan musulunci biyar da rukunan imani guda shida cewa ya yarda da su to wannan ya isar ya shaida cewa shi musulmi ne wa mu'amalatina ma'ahu kuma wannan ya ya hukunta mu ci gaba da mu'amala da shi yana nan a musulmi jama'a kuna fahimta karatun nan da kyau Malam ya ce, Haza ma zahaba ilaihi ba'adul muta'akhiri na fi hadhihi al-azminatil muta'akhira. Ya ce, wannan fatawar ta ƙarshe ko? Ita ce fatawar da wasu daga cikin malamai da suka zo baya-bayan nan. Ita ce fatawar da suka tafi a kanta a cikin waɗannan zamunna na ƙarshe. Li ghalabatil jahali fiha saboda jahilci yayi yawa a cikinta. wa hazal qawlu sai dai shehu dan fodiyo yace sai dai kuma wannan magana ta cewa mu tsaya mu bincike shi mu karanto mai rukunan imani da rukunan musulunci laysa bi mu'tamad ba ita ce a bar dogaro ba wa laysa alaihi al'amal kuma malamai ba sa aiki da ita wala yufta bihi nasu kuma ba ai wa mutane fatawa da ita fa innahu shadhun saboda wannan magana ba shahararriya bace shadza ce wato fandararriya ce cikin fatoyin malamai me abin da yake daidai cikin fatoyin malamai kenan maganar farko me muka gani tattare da shi musulunci sai dai kuma mun ga wasu ayyuka da wasu maganganu da muka ji waɗanda mun fahimci cewa wannan ba kafiri ba ne sai dai jahilci ne galaba a kan shi to a ƙarƙashin wannan kawai sai mu ci gaba da mu'amala da shi jama'a kun gane to amma abin da shehu yake cewa wasu malamai sai suka ce sai an yi mubahasa sai an tsaya an bincike shi ya za a bincike shi shine a karanta mai waɗannan rukunai biyar na musulunci rukunai shida na imani sai a ce ka yadda in ya ce eh to shi kenan ya tabbata musulmi in kuma ya ce a'a sai ya ce to ba musulmi ba ne wasu malamai da suka zo daga baya sai suka ce tun da jahilci ya yawa a wannan zamanin haka ya kamata a rinka wa mutane sai shehu ya ce amma kuma fa wannan fatawar ba shahararriya ba ce ta farko ita ce shahararriya ita ce me ka gan shi musulmi ka hukunta musulunci tattare da shi sai dai ka fahimci jahilci ya yawa tattare da shi sai ka ci gaba da ɗaukan shi a musulmin shi wallahi jama'a da haka mu da ke bin manhajin salafiya muka huta da matsaloli da yawa a Najeriya waɗanda suka ɗaukar wa kansu daga cikin mu sunna su kuma ba su ɗauki wannan manhajin ba duk garin da suka je sai sun ce waye limamin waye yanka kaza waye kaza waye kaza auren uwar wani da aka ɗaura limamin mushriki ne ko kuwa a'a abin da za mu duba wannan ƙauyen ƙauyen musulmi ne amma kuma ga abubuwa suna yi waɗanda ba su iya kaiwa ga kafirci amma jahilci yawa a ciki a ƙauyen aka ɗaura auren uwawa na eh to sai mu ce musulmi ne suka ɗaura jama'a kun gane a ƙauyen uban wane yake sai ya mutu sai mu je mu mishi sallar gawa dan musulmi ne mu yi ta'aziyya mu je makabartar musulmi mu rufe shi sannan kuma in an natsa a zo a raba gado kuma ɗan shi ya ci gado me yasa saboda musulmi ne to amma su masu waccan fatawar daga cikin yan uwan mu ahli sunna na Najeriya sai suka zama rikitattu a cikin wannan sai su ce ba za su yi mishi sallama ba ba za su ci yankan shi ba amma in ya ba su ya za su karba aure idan ya mutu za su ci gado amma fa sabda ya mutum kuma ba za su yi mai sallar gawa ba me yasa ba za su yi mai sallar gawa ba sai su ce ai yana yin shirka in dai har ba za ku yi mishi sallar gawa ba dan yana shirka to bai halatta ku ci kudin shi na gado ba bai halatta ku ci awakin shi na gado ba bai halatta ku ci gonakin shi na gado ba saboda haka duk wanda ya sanna a garin nan daga shekara ashirin da biyar zuwa yau ana takaddama da ni akan wannan matsalar akwai sanda aka yi wa'azi a masallacin izala na mangwarori a muciya wanda ya wa'azin shine malam bakar ikara da ya wa'azi ya shiga ya fita ya shiga ya fita akan yan ɗariƙa can sai aka ce ala gafarta malam waɗannan mutane da ka tabbatar mana kafirai ne in suka ɗau aure suka ba mu za mu ansa to anan ne sai reverse sai ce a'a in kuka ce haka to ba za mu iya ba in sun ba mu aure za mu karɓa to nan ne sai na ɗaga hannu sai na ce ban yadda ba sai aka ce na hargitsa wa'azi na ce kowa ya shiru na ce tufka da warwara ce ta faru ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen mushrikai ne in dai ya tabbata mushrikai ne to ba za su ɗaura aure a ansa ba dalili saboda muktasar muhtasaru lawwali da sani ya ce ka kufurin li muslimatin kaji yaran muktasar kenan ya ce kamar kafirci bai halatta yi walici ga musulma ba sai malam abdulsami al'ubbi mai sharhi ya ce na'am saboda Allah ya ce walan ya ja'ala Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila tun da Allah yake bai taba aza wata hanya da kafiri zai zama waliyi ko wakilin mumini ba sai ce don haka haka maganar take in dai har mushriki ne to ba zai ɗaura wa ‘ya aure ba na kawo wannan nassi na ce kuma a aikace abubakar gumi ya nuna mana haka a ƙasar nan ‘yar gidan reverend fada ta musulunta malam abubakar gumi a gidan rediyo ya fito ya bayyana ya ce to ta musulunta an samu mai aurenta ana neman ubanta ya zo ya musulunta don ya ɗaura wa ‘yarsa aure amma in bai musulunta ba to musulunci bai yadda ya ɗaura mata aure ba da ni aka ɗaura auren a cikin falon malam bakar gumi Allah ya gafarta mishi aka yi juyin duniya uban ya ƙi zuwa ya musulunta sai kanin uban da yake musulmi ne sai ya zo sai malam bakar gumi ya ce to yanzu wilaya ta koma hannunka aka ce to a nemo izini malam bakar gumi ya ce ba magana izini girma ya faɗi ai daraja ba shi da alfarma ko neman izini ba za a yi ba don haka idan kafiri ne ya musulma ce ko neman izini ba za a yi ba dan ba shi ne waliyinta ba ba abin da ya haɗa shi da ita tun daga duniya har lahira wannan maganar sai aka ga cewa a'a ai an zo za a mukabalanci malami kaza kaza kenan gari ya waye sai muka yi alkawari da shi muka je muka same shi a ikara da muka je muka same shi muka zauna mun fara magana sai ya ce saurara fa ka ji duk abin da kake faɗi gaskiya ne na ce ah abin da nake faɗi gaskiya ne cewar in har mushirki ne ba zai wali ci ga shi ba sai ce gaskiya ne jama'a wannan maganar abubakar ikara da ni da shi muka yi a cikin falon shi kuma kasar ne yake ɗauka yanzu kuma mala'iku na rubuta kuma yana nan da ran shi ku je ku kai mishi ku tambaye shi na ce gaskiya ne eh amma kuma a cikin jama'a ka ce baka yadda da wannan fatawar ba ya ce in na yadda da fatawarka aure na ya lalace da matata tana cikin gida na ce me yasa sai ya ce limamin garin nan na ɗariƙa ya shi ta kafe tana sona kuma ya ɗaura min aure to yanzu wannan fatawarka za ta lalata wannan auren kenan na ce ka ce ashe abin kana yi ne wannan na son kanka ne kake ashe ba ba fatawa ce kake wa musulmi ba ni da shi haka muka yi da shi to waɗannan mutanen shi yasa suka samu kansu a cikin ittirabi madadin su ɗauka a'a akwai bambanci tsakanin 'yan ɗariƙa da waɗannan irin jahilan mutanen mafi yawancin iyayenmu ba 'yan ɗariƙa ba ne jama'a ni yanzu duk gidanmu babu ɗan ɗariƙa duk gidanmu salsalanmu tun har annabi adamu ba ɗan ɗariƙa a cikinmu har ka tafi babu ɗan ɗariƙa a cikinmu babu na gaya muku anan tarihi na kakana aka zo riga kaulaha ya zo riga ya zo jaddada ɗariƙa kakana ya ce hands up ya ce shi sallah biyar yake iya yi ya ce shi bayan sallah biyar ba iya ƙara ta shida aka yi juyin duniya ya ƙi karɓe don haka mu gidanmu ba a taɓa samun ɗariƙa ba dangin uwata ku duk alarramomi ne masu karatun allo alarramomi ku dama ba sa wazifa kowa sani saboda haka irin waɗannan yanzu mu ɗauke su a cewa musulmi ne shine abin da yake daidai domin ba mu da dalilin da za mu kafirta su amma sun samu kansu a wasu kalmomi na shirka waɗannan kalmomin ba su kafirta su ba me yasa saboda jahilci ne galaba a kansu to in iyayenmu ne in sun mutu za mu yi musu sallah za mu ci gadansu za mu kai su makabartan musulmi mu rufe su idan waɗannan mutane muka haɗu da su za mu yi musu sallama za mu yi hannu da su duk bala'in da ya samu musulmi ya samu mutanen nan don haka duk abin da ya same su su ma musulmi ne ya same mu wannan ita ce fatawa ingantacciya wadda babu shakka a kai to amma su wane ne arna to su ne waɗannan da suka ƙudurta aƙidoji na kasirci a bisa sun san aƙidoji na kasirci ne su ne waɗannan aƙidoji da muke cirowa cikin jauharatul kamali cikin jawahir ma'ani su ce sun yadda sun amince to su ma sun kasu kashe biyu tun da yau dai wurin bayani ne gwamma a tsaya a yi bayani su ma sun kasu kashi biyu kashin farko daga cikinsu jama'a akwai waɗanda suna faɗin waɗannan abubuwa ne sun ɗauka cewa duk jama'a kansu zai iya ɗauka da suka tafi suka tafi suka tafi suka gano cewa jama'a ba za su iya ɗaukar wannan abu ba sai suka dawo suka fara warwarewa sai suka dawo suka fara tawili daga cikinsu akwai ɗahir bauchi a najeriya ɗahir bauchi da duk abin da ɗariƙa ta zo da shi na kafirci gaba ɗaya amince da shi kuma sharhin shi ma yake don a fahimci abin a yadda aka faɗe shi da ka tobara da tafiya ta tafiya ya ga abin yana rusa su jama'a na watsewa ya zo gidan rediyo ya ce to tun da dai haka ne tijjaniyar ma ga ta nan yanzu kan mai uwa da wabi wadda da sai ka yi tawassuli sai ka je an roƙan maka alfarma sai ka yi tararrafe sai ka yi bauta ka wahala ka yi hidima sannan a baka da wahala sai a baka rabi sai ka ci gaba da biyayya bayan shekara arba'in a baka ɗaya rabin ya zama mutane na zuwa suna karɓe ana nan ahalus suna suna wa'azi mutane kansu na wayewa idan su yana buɗewa sai aka daina zuwa ana karɓe waɗanda suka karɓa ma suka yi ta mayarwa wasu kuma aka ki karbe sai su jefa a hanya tunda sun mayarwa da shehi shehi ya ki karbe sai su jefa a kofar gida sai su dawo duk waɗannan abubuwa wallahi ba raha bane yadda ka ji haka akwai wanda ya tafi ya kai wa shehi cewa shehi eh abin da ka ba na gane ba addini bane da aka gane abin da ya zo kenan aka ki sauraren shi sai miƙe ce to na jefar dai ba na yi sai jefar a kofar gida sai ya tafi ya tafi lafiya waɗannan mutane da suka ga al'umma kansu ya fara wayewa sai suka ce to sun watso ta kan mai uwa da wabi sai jama'a suka goce kowa ki karbe ai ta wuce bananza wannan watso ta aka yi wannan aka watso jama'a suka kauce to da suka ga haka sai suka da suka fara reversing fatawoyinsu in suka hikaito abin suka ce wai an ce mun ce kaza kamar shi ɗaya rubuci sai ce a'uzu billahi a bakin ku muka ji mu dai ba mu faɗi ba a'uzu billahi shi ma yanzu a'uzu billahi yake yi daga wannan maganar to mu ma a'uzu billahi mu hannun ƙara da mina shaidanin rajimi to yanzu irin waɗannan mutanen sun amince da aƙidojin na kafirci kuma malamai ne masananta kuma sun yi sharhinta sun gudana a kai amma daga baya sun dawo sun watsar da ita to waɗannan mutanen sai ka tsaya ka dubi shin akwai abin da suka rage a kan shi na kafirci eh to wannan suna nan akan kafirci saboda akwai kafirci da ya rage tattare da su a'a sun watsar gaba daya amma sai suka dawo kuma suna kare salati na annabi da tahiya da ainihin tasbihi da kaza in an ce mun cewa muke salatul fati ba kyau su kuma suka je sai su juya sai su ce wa jama'a la ilaha illallah yanzu salatin annabi ba kyau a'a we are speaking different languages maganganun daban-daban ne cewa muke salatul fati kai kuma sai ka ce salatin annabi a'a tasbihi tasbihin tijjani ba kyau sai ka ce la ilaha illallah to Allah da ya ce wa sabbihuhu bukuratan wa asila mu mun yarda da wannan sai mu ce mu ma haka dan haka idan suka ɗauko dakon kwandon kafirci in sai ga an gane sai su ce wallahi tumatiri ne la ilaha illallah ce a ciki to irin waɗannan mutanen za ka iya kafirta su kadai in ka tabbatar akwai abin da ya rage tattare da su na kafirci in babu fa to waɗannan suna nan a matsayin ahalul ahawa'i ‘yan son zuciya don me abin da suka yi na kafirci aka kafirta su su ma sun kafirce wa abin baka da sauran hujjar da za ka kafirta su ɗaya kenan amma akwai waɗanda suka kafe akan wannan abu har ma fiye da haka kamar wa kamar wani shaidani nan da ake ce mishi samra kandi shi wannan samra kandi jama'a asali a muciya yake muciyan nan a zaure bakwai ba malami bane mu yan muciya wa walidin wa mawala da mun san ba malami bane to amma me ya faru saboda jahilci da ya gama kaiwa yan dariƙa kat sai shi sai ta sai ya ce shi sharu ne rana tsaka jama'a mu mun san shi zunzurutun dan iska ne daga nan cikin garin zare ya gudo koma can sai dan fara tafiya yana dan tafiya dan dama an kana son ka zama shehin dariƙa sai ka fara tafiya a hankali irin ta agwagwa haka kana dan rike tarbi sai kana dan sa abubuwa shike to sai dan fara irin waɗannan abubuwa to da ya fara irin waɗannan abubuwa tafiya ce tafiya tafiya ce tafiya sai muka ji an fara ce mishi sharu sharu to mu dai yan muciya dan lami muka san shi to sai muka ji ana sharu har wata rana wani dattijan malami cikin ahalin sunna mai suna malam Husaini sai haɗu da shi sai ce ah sharu sai shi ce da Allah malam wannan abu ne na jahilai ai abu ne da muke yaudarar jahilai da shi kai da kake malami ai kai ka san sunana Muhammadu ne kaga anan wannan mutumin ba malami bane to nan sai aka zo ana wa'azi da aka zo ana wa'azi sai zo ya karbi microphone yace duk abin da tijjaniya ta kawo kakaf da aka ce kafircin nan ya yarda da shi kuma har da ƙari to yanzu wannan mutumi mun ce ba malami ba ne amma kuma a matsayin malami yake a wurinsu kuma da sunan malanta ya zo to ba ka da yadda za ka yi wannan kafiri ne to yanzu duk abin da ya shafi kalmar kafirci to ta tabbata akan wannan da shi da irinsu to suna nan da yawa a ƙasar suna nan da yawa a ƙasar amma kamar yadda na ce an samu kaɗan daga cikinsu da suka ga kai ya waye sai suka zo suka yi ta zamewa to wasu sun zame gaba ɗaya sun dawo musulunci amma sun tsaya a son zuciya wasu kuma fa sun zame iya abin da suka ga an gano abin da ba a gano ba fa suna nan a kan shi na kafirci to waɗannan suna nan a kafirai wannan shine tafsili game da mutanen nan amma an ka ɗauki ammatul ammawa waɗannan dattawa da kake gani a cikin gari jama'a waɗannan ba kafirai ba ne waɗannan musulmi ne sai dai ana siffanta su da jahilci saboda rashin sanin addinin da suka samu kansu a ciki Allah ya taimake mu na'am to sai malam ya ce وأما من كان يعمل به وحده ولا يفتي, ولا يفتي به الناس فلا ينكر عليه إن كان بحثه مثل ما وصفنا dangane da fatawa ta biyu ko ita ce cewa akwai malaman da suka ce a yi bincike game da irin wannan ko sai malam ya ce wannan fatawa dai shazza ce ba ita ce aka saba da ita ba ko ba ita ce daidai ba sai ce to amma man kana ya amalu bihi wahadahu wanda ya zama yana aiki da wannan fatawar shi kadai wanda ya gamsu da ita daga cikin malamai ya zama duk inda ya ga irin wannan sai ya tsaya ya bincika wala yufti bihin nasa baya baiwa mutane fatawa fala yunkaru alaihi ba za a yi mishi inkari ba tunda shi kadai ya daukar wa kanshi wannan fatawar in kana bahsuhu misla ma wasafna yace in dai binciken shi ya kasance kamar yadda muka siffanta ni duk wanda zai bincika din yana bincika shi game da rukunan musulunci da imani to in dai haka ne babu komai sai yace wa amma in kana fi ba'sihi ko fi ba'sihi yaqulu mal imanu wa mal islamu fa in ajaza an al wasfi hukuma bi kufrihi bi mujarrad ajiz lisanihi falaysa dhalika bi sawabin asla amma in mai binciken can ya tafi yana bincike in ya zan cewa yake me imani me musulunci wanda duk ya gaza yin bayani sai ya hukunta cewa wannan ya kafirta saboda harshen shi ya kasa bayyanawa sai ce wannan tun asali ba daidai ba ne wato ga waɗanda suka ɗauki cewa za su bincika ɗin akwai mutumin da za ka je ka ce mishi to me musulunci sai kasa bayani me imani sai kasa bayani to karkai saurin cewa kafiri ne don bayani akan me musulunci me imani sai wanda ya dan san wani abu kun manta shekarar da aka fara ƙuri'a aikin haji ka biya kuɗin aikin haji amma an ce maka to rukunan musulunci zai ce sarkin musulmi shehun barno sarkin zazzau sarkin kano lami dan adamawa wai waɗannan ne rukunan musulunci kaga anan yanzu wannan ba za ka hukunta kafiri ba ne domin me bai da ilimin da bakin shi zai iya siffanta ko ya yi bayanin me ake nufi da musulunci don haka sai malam ya ce wa amma man kana bahsuhu wa ikhtibaruhu ala wajhi ala wajhi ta'lim al-aqaidi ala sabil an-nasiha kama fa'ala ibn umar wa ghayrihi wa ghayruhu min ahli an-nasiha fala yanbaghi an yakhtalifa ithnani anna dhalika al-bahth sawabun wa khairun yace amma wanda ya zama binciken shi da jarabawar da yake wa mutane yana yi musu ne a bisa hanyar karantar da aqida ka je ka tara mutanen ƙauye sai ka ce musu jama'a Allah guda nawa ne a ina Allah yake me musulunci me imani wai kana son ne in sun gaza sai ka karantar da su in kuma sun dan iya abin da suka iya sai ka cika musu sauran sai aka ce duk wanda ya zan yana yin haka ne da nufin karantar da aƙida da nufin nasiha kamar yadda abdullahi dan umar da shi da wani suka yi daga cikin malamai masu wa'azi to wannan bai kamata ma mutum biyu su yi saɓani ba akan cewa irin wannan binciken daidai ne kuma alheri ne ya halatta ka zo ka samu mutane ka ce jama'a rukunan musulunci guda nawa ne in zan kasa sai ka ce to shikenan abin dama da nake nufi na zo in karantar da ku ne wannan babu laifi ina fata an gane don tambaya ce wadda kana son ka gane mablag ina ne iya ilimin su sai ka dora musu sai ce wa in zahara lana min aqwalihi wa af'alihi ma yadullu an ko ma yadullu annahu lam yakun al-jahl al-muaddi ila al-kufr ghaliban alayhi to dan hudu zai ci game da magana shi jama'a yace idan kuma al'amari ya bayyana gare mu daga maganganun wannan mutumin da ayyukan shi abin da ya bayyana gare mu shine lallai jahilcin shi bai kai matuƙa yadda har zai kai shi zuwa ga kafircin nan ba kafafi mu'amalatihi zahiru islamihi qaulan wahidan yace shikenan ko kun gane jama'a ku ji magana da shehu yake cewa ai yana magana akan wanda jahilci ya rinjaye su ko to in muka gano ba jahilcin ne galaba a kansu ba ba jahilcin ya rinjaye su ba to yaya za mu mu'amala da su dan fodiyo ya ce zahirin musuluncin su ya isa mai mu'amala da su ya ce wannan ita ce magana ɗaya babu wani saɓani kalmar shahada da suke faɗi sallah azumi zakka haji wannan ya isar su musulmi ne sai ce wa in lam yazhar lana shay'un min aqwalihi wa af'alihi idan ko wani abu daga cikin maganganun shi da ayyukan shi ba su bayyana gare mu ba fa lakinnahu min hadhihi alfirqati samaniya sai dai kuma as-samina ko sai dai kuma yana daga cikin kashi na takwas na daga mutanen nan fi ghalibin zanni a mafi yawan zato muna zaton haka ne faqad dhahaba ibnu umar ila annana naqif ala mu'amalatihi ala sabil al-ihtiyat ibn umar ya ce idan al'amari bai bayyana gare mu ba shin wannan mutumin maganganun nan nashi da ayyukan shi ko akwai kafirci ciki ko babu kafirci sai al'amarin shi ya ruɗa mu ko to ibn umar ya ce sai mu tsaya kar mu mu'amala da shi amma ba don mun kafirta shi ba don taka tsantsan kawai da tsantseni la ala sabili babtil hukumi ba wai mun yanke hukunci akan shi ba hatta ya zahara lana haluhu har sai halin shi ya bayyana ko kun gane jama'a idan aka gane cewa ba jahilci ne ya galaba a kan shi ba sannan kalmomin da yake muka kasa gane waɗannan kalmomin za su kai ga kafirci ko ba za su kai ga kafirci ba sai mu yanke mu'amala da shi ba don mun kafirta shi ba don kawai taka tsantsan ko kun gane haisu qala fi akhir al-fasl al-awwal a ƙarshen fasli na farko ga abin da shi ibnu umar ya ce ثم إن أهل الزمان المتقدم sannan mutanen zamanin da ya gabata mallam ya zahar kufruhu minhu wanda kafircinsu bai bayyana ba daga cikinsu halla nikahu ya halatta auren shi wa zabihatuhu haka cin yankan shi wala yuqasu zamanuna ala ma qablahu li kasrati al-kufri fihi wa ziyadatihi yace bai kamata a yi kiyasin zamaninmu da zamunan da suka zo kafin shi ba ba don komai ba saboda zamaninmu akwai yawan kafirci da kuma ainihin ƙari a cikin kafirci ɗin kun gane abin da malam yake nufi duk sanda zamani ya ƙara tafiya jama'a dole ne fatawa ta sassauci ba don komai ba saboda jahilci ne wa mutane kauri yana ƙara yawa ga mutane kun gane wannan maganar sannan ka duba duk sanda ka ƙara shiga ƙauye kuma dole ne fatawa ta ƙara sassauci saboda sun yi nisa daga wurin ilimi da tauhidi ko kun gane wannan da kyau jama'a za ka je ka samu limamin ƙauye ne na juma'a magani yake bayarwa amma tsafi yake haɗawa da shi tsafin kuma da sunan me da sunan magani ko kun gane wannan da kyau jama'a Allah ya kiyaye sai ce falizalika tawaqqafat ko falizalika tawaqqaftu fi man khafiya haluhu dan haka duk wanda halin shi ya boyu to sai in tsaya ba zan hukunta shi ba zan bar shi a musulmi ba zan ce kafiri ba ne amma mu'amala da shi kuma sai in daina mu'amala da shi ko kun gane jama sai ce hal huwa mimman yuqaddamu fihi al-ghalib aw nadir shin yana daga cikin waɗanda za a gabatar cewa ya fada bangaren waɗanda jahilci ya galaba a kansu ko ko waɗanda jahilcin kaɗan ne a cikin su wa in ru'iyal ghalib in aka gano cewa aka kula cewa jahilci ya fi galaba a cikinsu muni a nikahuhu wa zabihatuhu to sai a hana cin ainihin wato a hana karban auren shi ko kuma a hana ainihin wato cin yankan shi wa in ru'iya annadiru in ku aka gano cewa jahilcin kaɗan ne fala to shikenan ba za a hana auren shi ko kuma cin yankan shi ba wa kunna nashtarin laham yace mun kasance muna siyan nama mimman ko allamnahumul aqaid duk waɗanda muka karantar da su aƙidoji sai mu ainihin sai nama a hannunsu wala kalama fi man tahaqqaqa kufruhu amma wanda kafircin shi ya tabbata to wannan babu wata magana da ta rage ya tabbata kafiri ne bal takhayyur fi man khafiya haluhu abinda ake nufi akan ka zaɓi wanda za ka yi mu'amala da shi da kuma wanda za ka ƙi mu'amala da shi shine wanda halin shi ya ɓoyu amma wanda kafirci ya bayyana to wannan za ka guje shi wanda kafirci bai bayyana ba ka lura jahilci ya rinjaye shi sai ka ɗauke shi a matsayin musulmi sai ka yi mu'amala da shi wanda kuma al'amarin shi ya rikida ka kake shakkar ko ya kafirta ko bai kafirta ba to kar ka kafirta shi amma tsayar da mu'amala da shi kun ji bayanin jama'a sai ce in ta haka lamu ibn umara magana ibn umar ta ainihin kare anan akwai kuskuren wasali da ya faru nan da yace in ta haka kalamu ibnu sai zama kalamu ibni ina fata an gane wannan kuskuren inji ne to jama'ar musulmi kun ji wannan ina fatan jama'a wannan karatun na yau ya warware matsaloli masu ɗimbin yawa daga cikin waɗannan matsalolin waɗanda akwai rikici a cikin su ko to amma saboda yadda lokaci ya to insha Allah ta'ala za mu ainihin saurara a nan idan Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kai mu zuwa gobe za a zo za a ci gaba insha Allah ta'ala wanda mai yiwuwa in Allah ya taimaka gobe a ƙarasa littafin ko kuma sai an kai zuwa jibi insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ainihin taimake mu to wannan ga wani ya rubuto yake cewa ƙalan gwamna mai wandan ƙarfe shine Sharud kuma Lord Lugard baya nan sanda Aminu Kano ya fara malanta eh wani ne yake mana tambihi akan gwamna mai wandan ƙarfe jama'a da aka ce ina fata an gane in karfe resident ne yake a kaduna niger sokoto da abin wani ne mana tambihi akan gwamna mai wandan karfe jama'a da muka ce na fata an gane ya ce kuma lord lugard baya nan sanda aminu kano ya fara ainihin malanta mana ya ne mana gyaran kuskuren tarihi ne mai yiwa na cancanza abubuwa wallahu musta'an Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara anan insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik